بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم أقدام معصومة وأعرض عن المشركين إنك هناك المستهزئين فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين اللهم اعذنا من شر أعدائك وكيد الخائنين ومكر الماكرين وجور الصالحين وعذاب الآثمين ورفاق المنافقين وشر العشرات وعتد المعتدين وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام قال الفقير توم يا رغما أن محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن باي يكون بيان كم مغنى توبة على يتدى على يتدى على يتدى مثل يتدى رضي الله تعالى عنه يرضى الله تعالى شفت عليه وهذا موافق لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الآخر أنت من أبايا آية القرآن يا داتي da abin da aka rawaito daga manzon Allah kira da hadisin Allah ya tabbata gare shi manzon Allah shi ne yake sa'ibu min azabi kama la zamba kulli me kulli ya tuba ko kamar wanda ba zubi in za ka yi zunubin ka tuba to a wurin Allah kamar ba zunubi ne Allah ya zama da tuba don uwa mun yi mai tuba a wurin Allah ya ce so ba ta ji ne wanda rabbi da wasu rahiru za ta yi na wuka ne tawawa Faruwa ya fi ruwa ta bakwara. To, a saka ruwaitowa a wani ruwa ya daban. Annal abda ila a ganaba zamba. cewa bawa idan ya aikata zunubi. Lam ya kaci ba lani ya ta da zambi zamban a kana. To wala a rubuta mishi wannan zunubin ba sai ya ƙara yin wani zunubi din. Saboda soyayyar da Allah yake mana albarkan manzon Allah. To daga nan kuma idan mutum ya fara yin wani zunubi daban bayan wancan. Kalam da ka turu alayhi ya ta ya zunubu zamba. Wannan ma ba za a rubuta ba sai idan ya ƙara aikata wani wurin kuma da ba ga ku kenan. Kai zai ta mana alayhi kamfatu to idan aka samu wannan guda biyar sun taru a gare shi ma'ana sun haɗu ya yi zunubi daban-daban misali ya yi ƙarya ya sha giya ya yi fata ko ya maro wancan kuma ya kuma taba wancan kawo guda biyar kuma da ba su gawa amma suna nan kama yi amma ba zai shiga cikin kundin takardai a wannan abin nashi takardar ba aiki ba wa alila hasanatan wahidatan to idan ya aika cikin kyawawan aiki guda ɗaya sai ya ɗauki naira biyar ko naira goma ko ishirin ko ɗari ko to ya bayar sadaka. كتب عليه خمس حسنات وجعل خمس للجزاء خمس سيئات. الله أكبر من ذن الله. جاء الشوق دام إذا مسيء الشرائع على من جاء بالحسن فله أجر أمثالها. جاء الشوق guda biyar a cikin guda goma da guda biyar sai a kankara wancan zazzabin da ya aikata guda biyar ɗin nan murana saura biyar sai a rubuta miki ladan bayanan sha'awa aiki guda biyar duka wannan ba su rai yawon ya bayyana miki guda biyar ya zo ya aikata kyakkyawa aiki guda ɗaya dama Allah ya ce in ka aikata kyakkyawan aiki daya za a ninka maka goma wani ruwa ya ma yake daga goma zuwa ɗari bakwai daga ɗari bakwai zuwa miliyan biyu daga miliyan biyu zuwa ba iyaka sai Allah ya sa sai a kankare wannan zunubi guda biyar ɗin da wannan abin da ya yi guda ɗaya sai kuma a kan da wajen kuɗi kawai guda biyar
فانظر إلى ذلك إبليس عليه اللعنة a wannan lokacin iblis idon Allah ya tabbata a kansa zai ihu kalisar rimara masarranci eh ana
ويقول كيف أتدرك على ابن آدم zai rinda cewa yaya zai iya da ɗan adam sai na zai iya da ɗan adam yana faɗin haka
وإني وأنا إبليس وإني إن تجد معك عليه يبطل جاء ثلاث واحدة ita ga shi zan ba shi ya tara da rubai ya taro da rubai ya taro da rubai amma da kyakkyawan aiki guda ɗaya ومن وجهه sai zo ya ɓata dukkan ƙoƙarin da na yi na yi ta wahala ni ta wahala kyakkyawan aiki guda ɗaya kawai sai ya ruguza ya rusa abin da zai ta ƙoƙari a kai duka wannan albarkan wane ne albarkan annabi muhammadu ne shi ya zaɓa da aka wahala jibril ba kyau kullum ka zanga neman tsari haka ba ce ko da kana kan garo ne za ka tafi lafiya ka kira kwan Allah Allah ya kare Allah ya kare mu shawararsa
وهو سبحانه وتعالى الثاني Ibrahim da Asma'il ya rawaita hadisi al-Bukhari رضي الله تعالى عنه yardan Allah ta'ala tabbata gare shi عن النبي صلى الله عليه وسلم shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam أنه قال sai annabi ne yake
ليس بدل مغربي
Duk ba da magana shi ba.
باب Yace, قوله له تعالى للتوبة yace ta wurin yamma tsanan yamma dinnan akwai wani kofa da Allah ya halitta sunan kofan kofar karɓar tuba duk da yadda ibari tana ake karɓa sanan Allah ya ajiye yanzu misali Allah ya sanya kofar karɓar addu'a a sama ne ya sa maka zuwa addu'a muke daga hannu ko kofar karɓar addu'a a sama yake amma ba ana maka rufin wani Allah yana nan zuwa a sama wani ba da wasu ke wala ba huwa ma kuma bayan ma kuntum barka ma Allah mahalli Allah ya farko da wata mahalli ko ina Allah yana nan ko ina amma yadda ko kamar yadda alƙawu Allah ya hana kowa su guda goma sha biyu guda bakwai suna kai ko da idan ka biyu kunnen guda biyu nawa hudu da hanci guda biyu nawa da kuma baki to wayannan su ne akan dan adam ko ba guda bakwai sai kuma guda biyar a jiki wurin cibiyarka ga alƙalami nawa biyu ga dubura nawa guda guda guda uku ga dubura ga alƙalami ko ga kuma cibi ga kuma mamanka mama ko ba ne abin da yasa na namiji ba a ganin abu na fita a jiki Allah bai shirya don ya fitan bane amma na mata ba idan ta yi sai da yaran yake tsotson mama kama kofa ne to kofa guda biyar suna da dukkan su hada goma sha biyu kowane da kofa a wani aikinsa yanzu a ce a gaskiya ya ne eh to sai ka ce kai ya gaji da baki kai yi rubuta hankali ne kuma ka tura abincin har yi za a ji asibiti ba ko ta kulle ko ko ta yi ko duk kofa ne idan kuma ana so a yi kallo ina ne kofar kallo kunne zai yi kallo ina ne kofar ji ido zai ji ko kowane kofa da aikiyarsa idan kuma abinci zai fita sai na yi fita ta dubura ko sai ka ce kai ka gaji kai kawai yau ta gama jira ka zai yi dole ta gama zai yi wa to Allah ya sani kowane abu yana da mahallinsa da aka yi za mu yi addu'a muna daga hannun sama ba wai muna nufin Allah yana sama bane a'a ko ina mulkin Allah yana nan daga muke neman Allah a nan ƙasa kuma sama kuma ba suke neman Allah ko a cikin Isra'i da Miraji a wani mala'ika ya haɗu da wannan magana ya ga wani mala'ika ba yace ina zuwa yace Allah yana son gani na a ƙasa bakwai ba ko ko nuna zai sama shi kuma ana neman shi a ƙasa bakwai suka yi gaba sai ga wani mala'ika shi kuma ina zuwa yace Allah yana son gani na a bangon gabas sai ga wani mala'ika shi ko shi kuma yace a bangon yamma sai ga wani mala'ika shi kuma yace a bangon kudu ga wani shi kuma yace a bangon arewa sai ga wani mala'ika shi kuma yace a wuri Allah yake sai a zai gane da shi a wuri Allah yake nuna maka ba ko ma ko aina ma kuntu haka muna yin alwala kuma muna yin addu'a mu daga hannu ba wai muna nufin Allah yana sama bane yana sama ko yana ko'ina an bai da koyon kuma to shi wannan kofa na na yamma Allah ya yi shi kan karɓar tuba
أرضه مسيرة سبعين سنة ƙaɗin kofar ƙaɗin kofar da fiye jika a saba'i Allah ƙaɗin kofar akwai jika da fiye shekarun saba'i ƙaɗin kofar وأربعين سنة وأربعين سنة ko kuma shekaru arba'in لا يزال مفتوحا to wannan kofar zai kusurwa ina nan a wuri ba a kullewa لا يغلقها تحت تلوى الشمس من to مغربها ba za a kulle goma ba sai ran da aka waye gari rana zai kullo daga yamma zai ya ce rana idan ya ja daga gabas kafin ya zo yamma nan ba ta sai ga hari da rewa amma ga shi wannan kallon da shi hawa goma sha biyu ya faɗi amma asalin da shi ne yake yi shekaru ɗari biyar ne idan kuma ya faɗi sai ya roƙi Allah ya ce ya Allah tafiya da fito da nisa ina so a yi mai izini in fito daga nan yamma da Allah sai ka koma inda ka fito sai ya ta kasa lokacin muna barci cikin dare kafin masu bani ya isa inda ya fito ya fito ta rawar kullum kullum haka ne kuma haka ne ma sai na yi fitowa ita fara ina ta fara yamma kama idan wannan rana ya zo in rana ya je hawa ita zama tsayin madar ya na ce rana ko ba ba ga kuma ya rayu ka kullum sai ka ga fashi ko zalla ya ce sai an kwana uku ba ga rana ba za a yi dare uku su ba rana gari zai ware tuhu ne yamma ta yi idan aka saba tuhu ne kaga awa awa ishirin da hudu ko uku sau kenan ishirin ko uku hudu ko uku kaga aure saba'in da biyu haka za a yi awa saba'in da biyu ba ga rana ba lokacin kuma nuna kadarcin bala'i da masu yiwa wanda ya waye rana na uku sai a ga rana ya fito ta yamma a lokacin wanda zai yi ba ga shi ga wata suna kokowa muna kallon su a sama rana yana so ya wuce wata ma yana so ya wuce za su saka wani su faru a kan to a lokacin an kulle kofar duba kenan in mutum ma ya fi Allah ba amfani in ma ya fi Allah wa ba amfani to a lokacin ba wanda ibada ma zai amfani sai sai gobe ko ina kuma duniya za a rikice dabbobin jeji za su shigo cikin gari na gari su yi jeji ba tsoro kuma kowa ta kai ta kai bala'i ya zo duniya sai rike gobe suna rike kafirai kuna munafukai sai iyo Allah yanzu na rana an an wata na rufi kuma rike rike mu ne ko wasu wasu ma zai yi mu kuma annabi ne ce da wata da rana ayoyi da rufin ayoyin Allah ba sa yin zazzabi don mutuwar wani kuma haihuwar wani ana ne Allah yake nuna mana ga shi ne ba su taɓa saba wa Allah ba. kullum rana zai fito zai fashi wata shi ma in lokacin shi yayi zai fito ya koma ya fito ya koma sai yana ƙarami yana girma yana girma har zai kai cikin sa ɗan goma sha biyar kenan ko da wani kuma ya shiga ja da baya ina ja da baya ya koma inda yake da abu suka gani a ce wata ya yi yajin aiki ko rana ya yi yajin aiki ba la ya abu da Allah ma amaru wa ya fa'alu na ma yumaruna ba ma ga shi ba su tsira ba Allah ne ba su ko ina mu ya ce mu yi wuce ba za mu yi ba mu bari wuce ba za mu bari ba to idan Allah ina mu dan uwa zaka da wata da rana bayi na Allah. To idan aka yi wannan ranar zai zo na tsakiya ba zai fada gabas ba ne iya zo tsakiya yadda ya saba sai kuma ya koma kuma ya fada yadda ya saba faduwa. Manzo Allah ya ce ko idan aka waye gari kuma ranar zai fito ta gabas amma ba haske. Alaman jinya na ajali ya kawo duniya. Ta ga ta ga rana amma kuma da gani ka san an shiga wani hali jinya kawai da zai mutum ne zai mutum da karfa amma in jinya ne zai ga jiya zama wani ne dama ma'ana ciwo kenan almarku ma'ana abin da yake ya ike karya garkuwar mutum a zai mutum da ya karfi ya zama da zai iya yin komai ba to in gari ya waye in za a rage mutum kuma to a zai ce za a samu shiga a yi da ashirin kuma da Allah zai ba duniya duk wani mumini wani iska zai taso daga bangaren kudu don mumini in yi saka ya tafi lahira ya yi shahada kar Allah nuna mana wannan lokaci a kuma manzon Allah sannan kuma a lokacin Allah zai ƙara wa kafirai lafiya ya ƙara musu kuɗi a ba su ni'ima a yi tafiya manzon Allah ya ce za a rinka yin zina akan layi akan layi muminin lokacin mumini wanda tsoron Allah a lokacin shi ma yana zinin wai dan mumin ya ga sai wani ila ana yin Allah ma na kusa a hanya kudan maza a hanya ma wai shi ne mumini a lokacin to kuma ga shi dai alaman kaman ana kusa da lokacin ba eh ma yanzu ga sunan ya zama ya zama ruwan sha sunan matan aure yan mata ne karuwan da ma ba a magana su ko da ma kowa ya san shi ne a duk sun shi ne ruwan sha to yanzu matan aure ma sun bada dan mata ma rufat yanzu ta yi zama ma yarinya aure aka sa wani farin kyalle iyayen fulani ko idan miji ya kwanta da ita in ba ga jini a jikin kyallen ba ko iyaye a yi cikin bakin ciki kenan wace ta yi ta yi ta yi kunnan ta yi aikin banza a wani sabon maza amma in gari ya waye akwai tsofaffi suka je su koma su miji ya sai ma miji zama gida yanzu ne malam ba kullawa da lokacin manyan mu yanzu a kai ango sai dai kuma sha ɗayan nan kowa ya bacci a gidan sannan za a kawo ango ko idan an kawo ango malam da aka kuma ya wani gidan a ba yanzu sai ango ya kai karfe takwas har tara ba yana kwace ya yi shirin shirin a kan gado haka ne kuma idan zai wani gida a ɓoye da mu saboda kunyan manya amma yanzu da haka da wani yadda aka zama a duniya yau kuma ba daɗi mara ba daɗi ba kunya don haka a wannan zamani muminin lokacin shi da wanda ya ga ana zama da Allah kun tare mana hanya ko koma gefe wai shi ne mumini yanzu ga zanen ya zama yanzu abin hannun da muke gani abin hannun nan kaga abubuwan da yake cikin malam Allah ya bada gafara Allah ya bada gafara eh kana ji jibi din nan yanzu mun yi mata ba kana jibi ba ruwan sa shi eh a gaban na gowan da ya gare mu a hannun ɗan shi kusa yado yi sa ka mutane kungi a gida kada su ban lafa kusa yado sai ya ce wani wani na kawo garbaro ba shi a kawai ke karantawa ba garbaro ɗin ana ana wani shi haka na bai shi a nan gidan mai gida na tukuna amma sai a yi ya biya ta tsama mun ga su mun ga sabure dukkan wannan yake guda ɗaya aka kawo gidan sarki alajari amma manyan malaman suka taru gaba ɗaya ƙofar sarki alajari yana karanta fatiya suna kama mai ana kawai bature da za su kowa yanzu cikin abin da yake tafiya yanzu da ni duk da wayan ma ya zama karanci an kawo wani abu zaka wannan kudi ne kawai an ga an kace shi da waya wayan na na daki kai kana nan za ka ji alaman ana kiran karkadan na sai ka kana ta magana wannan bai san bai san aka wani da wannan wannan ya wuce ne ko ka ta ce kuma ko magana kake ko ba ba aji sai ilimi الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان Allah ya kan mara wasan abubuwan da muke ciki yanzu da ku gani abun ba daɗi Allah ya mana gafara
وعن ابن- وعن سعيد بن المسيب an farko a rihe daga gare shi dan musayi في قوله عز وجل a cikin fadin Allah mai girma da buwaya إنه كان للأوابين غفورا Allah ya ce shi ne gafara ne ga waɗanda suke dawowa ga Allah in sun yi zunubi sukan tuna Allah ne mahalicci su dawo gare shi tuba su da al'awabi masu komowa arraji ne ila Allah Allah ya sanya wa a cikin su bari قال duku هو الرجل يذنب ذنبا ثم يتوب shi ne mutumin da zai aika da zunubi zai yi zunubi sannan ya tuba ya tuba يذنب ذنبا ثم يتوب ya zai yi zunubi sannan ya tuba
وقيل wani malamai suka ce للهدم البدري wato aka ce da hasan al-basri إلى متى هذا to ya zuwa wani lokaci ne za a samu wannan wato irin wayannan bayan Allah da ya zuni tura
قال لا أعرف لا أعرف هذا إلا من صلاة المؤمنين illa min akhlaqil صلاة mu'min المؤمنين idan ni ba san dai wannan dabi'a ba sai dai a cikin dabi'ar mu'mini mu'mini ne in ya yi zunubi zai kira ubangiji ya tuba amma shi fasiki ya yin ma ina murna ko yana niyan kuma zai koma har ma da zai zama da abokin da zai kafa ta ce a wallahi na gama da ita ta gama da kai haka ne ko ta ce ai mun sake kulla abuwan su din ana dawo gobe ina murna ina allah allah gobe ya zo zai ƙara komawa amma muminin ya yi zunubi mala a cikin tashin hankali in ka gadarin ya zo ya aikata to a cikin matsala yake ba shi da kwanciyar hankali sai ya nemi gafarar Allah amma shi ba da shi ya yi zunubin kuma murna yake yi ma ya tsara duk mutumin da ya ga ya yi zunubi yana wannan ya tsara to ya kamata yana kan sai sabi Allah ka rufe mu da tuba Allah ka rufe mu da tuba Allah ka rufe mu da tuba mai وقال بعض الحكماء to sai ma sai kima yace
عرفت العارف بستة أشياء gani ya ce ina gane masanin Allah wanda ya yi tarbiyya ya yi ma'arifa da abu guda shida
إذا ذكر الله إذا ذكر الله iftakara
افتكر
iftakaro افتكر yawwa idan ya tuna Allah in ya ji ana maganar Allah sai ya saka kowa yana jin daɗi eh وإذا ذكر نفسه idan amma in ya tuna kansa هجر sai sai kuma ya huba mana sai ya rera kai eh mumini kenan in ya tana Allah sai ya ji wani irin wato girma ya zo mishi. sai ya ji ya cika ina wani wani tsoro yana zikirin Allah yana jin daɗi yana jin wani irin kasashi a jikinsa amma in tana kai kuma sai ya ji ko ya fi kowa wani mana ya fi kowa zama ba kowa ba sai ya ce shi ba kowa ba ne.
وإذا نزل في آيات الله تعالى idan kuma ya daga ido ya dubi ayoyin Allah kamar sama kamar ƙasa ya dubi duwatsu ya dubi rana ya dubi wata ya dubi sauran halittu اعتبر sai ya yi lura sai ya zo miki aya sai ya gane cewa wanda ya halitte su ke girma ne
وإذا هم بمعصية أو شهوة idan kuma ya yi nufi ya yi niyya yana so ya aikata wani sabon Allah ko kuma wani abin sha'awa انزجر nan da nan zai zai zai tsawatu bana nan da nan zai dawo da baya shi yayin da ya yi himma zai aika ta zaɓar Allah da ya tuna Allah zai dawo da baya ina ce gaya ma ko wani bawan Allah wali ne a cikin waliyan Allah yana kowane gida yana karatu sai ga wata matar banza ta zo wucewa ta yi shiga irin na na fasikanci da haka kawai yanzu ma zan sai zaka kaya kaya ga kayan a matsara haka ne ko daga sun sa kaya sun shaƙi jikin su malam komai gashi nan to sai idan shi ya je kai malam sai gaban shi ya miƙe sai ya shiga cikin gida ana yin abinci sai da bakin wuta sai ya manna wa gaban sai gaban yau motsa ya koma da bayan ce wa ya gaya maka ce ba gwanda haɗa ka da wannan ba ka jawo azabar lahira ka ji bayan Allah kun gari to shi mumini masanin Allah duk yayin da ya yi sha'awa ko wani abu ya taso miki na sabon Allah nan da nan zai tsawon nan da nan zai tuna Allah
wai za ka kara abu wallahi idan kuma ya tuna rangunan Ubangiji nan kuma sai ya shiga cikin bishara kuma ya fi da rahamar Allah sai ya shiga cikin bishara kuma sai ya tabbata dan cewa ba zai ji azaba rana malam ai da gama hudu sai dai wani ko Allah ba ku ci alhamdulillah jama'a wallahi wallahi ka gama hudu sai wani ko Allah saboda manzo Allah ya ce kullu ummati yadkhuluna jannata ta al'umma na gaba ya shiga aljanna illa man aba sai wanda ya ƙi sabai suka ce waye zai iya manzon Allah ya ce man ada ali da halal janna wa man asani da aba wanda ya ƙi ni ya shiga aljanna wanda kuma ya saba mun shi ne ya ƙi to jama'a waye kamata mu bi manzon Allah shi ka bi annabi abin da yace kai kana aikatawa abin da yace ka bari ka bari to insha Allah almar'u ma'a man ahabba in kiyama ta yi ana tare da manzon Allah Allah ya saboda manzon Allah Allah ya barmu da manzon Allah muna da babban masoyi wa man qaddama al-ma'buba ay kana bi dhikri duk wanda magabacin masoyi da ya gabata to ya tabbatar da yana da rabo wa ce mai hukumi uwa ga dumuru ba zai yi ba ba zai kwaje da yunwa ba wani kuma ka fiye kwarai kuma jira ya bugu kuma sa fara da aka zama muna da uwa a gindin murmu shi ne wani annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu alamun gode bari
wai za ka kara yolobahu iska zafara idan kuma ya tuna zarafin da ya aikata ya tuna ba zuwa na yi kaza jiya na yi kaza ga ke a lokacin zai yi gafa Allah har wani tijjaniya muka zama a cikin da wajewa idan muka fito istijihari idan za ku je istijihari kullum a cikin tabuki kullum ba kyan mu a cikin ta yi kuma istijihari ku fada gidan manzon Allah in mun fada gidan annabi sai mu yi tsalliyar ku ku je wurin Allah kuma dama ka samu annabi ai ka samu Allah ومن يمد مهاجرا الى الله ورسوله كذا ما الله من ذا الله كذا ما الله sai za a ga a wazifa ɗin nan malam kamar zuwa aikin madadi yayin da ka zo ka tashi ka je kama ruwa ka yi alwala ka saka takalmi to ka shiga ka shiga mota kenan zuwa Abuja yayin da ka shiga cikin masallaci ka shiga jirgin sama yanzu aka ci kana ce alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmin din je gaba yanzu yanzu dan ka sauka a madina ko ka kana ce iyaka na abudu wa iyaka na sayi yanzu yanzu nan to kullum a haka in mun gama sallah kuma ni istighfari istighfari da ma maganin da zai yi shine ke wanke dauda ko dama duk mutumin da zai zai je gidan su da sarkansa ko zai je gidan wani mai gidansa ko wani malamin sa ai zai ya zo ana yin abu bai wanka ba to da tsifarin shi ne wanka maganin zumi kenan sannan idan an yi wanka kuma sai a zo a sa kayan da ke ko talatin manzon Allah kenan a zuba turare sannan kuma sai kuma a kama hanya za a je wurin Allah za a je wurin Allah sai za a yi zan mun zo wani istijibari mun wanke da shi za mu shigo gidan manzon Allah ka kar hawa shi kuma ya ji amur kai ma wurin Allah idan mun gama sannan kuma mu sake dawa mu yi wa manzon Allah godiya ilimi jawara goma sha biyu sai kuma a sallama kowa kuma kullum haka muke kullum sai ka je ka je su manzon Allah kullum ne sai ka je ka dawo dama mu a cikin da muke dama ina aka fito da istijibari ina za a je istijibari Allah ka raya mu a haka Allah ya kashe mu a haka abin da zai kawo mu jefar da wannan hanya Allah ya kiyaye
Alan Basiru.
masani ya ce Rahima wallahu.
sai za a tafi da gare shi Hadasani Ubayi.
wani ke mana hadisi Hadasana na'am Ubayi. Rahima wallahu.
a sai za a tafi da gare shi Hadasana Abu al-Hasani.
ita abu da take mana hadisi al-faradi Hadasana Abu Bakar Jarjani.
to abu da dajjani ya mana hadisi An Muhammad bin Jihaka.
shi kuma ya yi daga Muhammadu da yake sa'a
Amma hadasahu min mu'addai. Min mu'addai.
min mu'amila ko daga wurin wanda ya yi mishi zance cikin masu raya ilimi na'am An yi zahari.
shi kuma ya ji daga zari Kala.
ya ce دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم al'umman annabi Muhammad sai mu nutsu ku sa hankali mu ji wannan labari daga wurin sayyidina Umar wata rana ya bar gidansa zai zo wurin manzon Allah ya shiga wurin manzon Allah sai yana kuka sai shiga yana kuka hawaye yana zuba a gidan sayyidina Umar وهو يبكي yana kuka فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم Sai manzon Allah ya ce masa Umaru ما يبكيك يا Me عمر yasa ka yi kuka ya umaru? Me ya me ya faru kuma?
فقال يا رسول الله Sai ya ce ya manzon Allah ji sai ji Umar.
في باب الشعب A kofar gida na wuce wani saurayi ne ina nan a kofar gida.
قد أمرك بآجل Shi ne ya kora zuciyata ma'ana halin da na gaishe a ciki.
وهو يبكي Na same shi yana kuka to kukan ne ya kora zuciyata ya sa ni ni ma nake kuka.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم Ka san kuka يا عمر kuka ina daga alaman rahama Allah ne. Yanzu akwai bayan Allah wanda jin kana kuka, shi wanda ya yana kuka. Kowa ya san abin da ya faru ko bai sani ba. Yanzu ko kallon da mutum na hausa nan, wani akwai wanda ya ga ana kuka a ciki kuma zai yana kuka. Akwai kuma wanda shi kyau ne. Ah, Ko mutum haka yana yi da shi a bushe, to yana daga alaman bushewar zuciya. Eh, Ko ba ya fi shi ne ya mutu, za ka yi da shi a bushe ne, ko kyau. kurta kuma ne ba abin da ya dame shi don kaga cewa kana da nufa ko a abin halitta na kuka to alaman kai mumini ne Allah yana fasa domin kuka yana daga cikin ramar Allah sai ji umar annabi ka ce masa me ya faru ce ga shi kaciya manzon Allah ce wannan saurayi kukan da naga yana yi ne ni ma suka da kuka فقال له رسول الله صلى الله عليه sai وسلم manzon Allah ya ce wa sai ji umar يا عمر يا كيد عمر.
له عليك sai ka shigo da wannan saurayi gare ni sallallahu alaihi wa sallam
قال فرسل yake nan sai ni umar ya sai ku sai ne shigo da wannan saurayi وهو يمشي saurayin na ta kuka yana ta kuka فقال له رسول الله صلى الله عليه sai mu zauna وسلم ya ce da shi saurayi يا يا ما يبكيك يا شابا kai saurayi me yasa kake kuka
قال يا رسول الله sai saurayi ya ce ya manzon Allah أبكتني ذنوب كثيرة wallahi zunubi ne mai yawa yasa nake kuka kun ji mu mai wani kun ji mu ne wani zunubi ne yawa ne saka shi ke ta kukan nan وكفر من جبار
wani tsoro من جبار وخفت مني من جبار غلبان علي يوه ina jin tsoron fushin Allah ne tilastawa gare ni ina jin tsoron fushin Allah a kai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon da sai ya ce masa أدركت أدركت Allah ya الله yi عز Allah
وجل ta'ala kai shirka da da Allah ne ka zama cikin da zai gaba ɗaya ba wanda yake shirka ba shirka din nan kuma shirka ba wai ka sa dutse ko bishiya ko gunki kana bauta wani shine shirka ba ko wani ne ka saka shi a matsayin kana ganin shi in ba shi kai kai kai abin nan ka shiga uku shirka ne in wani ya mutu nira ya zan yi shirka ne ko mata a tunanin wanda ya zai arziki na shirka ne ko a ce ka aje bugin zakara ko jan zakara ana yi ko ko ko a ce ka aje farin jalle ko jan jalle a gida ana yi ko a ce ka kuskura kamar wannan sai gidan da su haji zawo duk shirka ne wani ke kashewa wani ke rayawa kullum yusibana illa ma kataba Allah lana ana so kai imani da Allah zama wallahi ba dan ba dan tauhidi da imani ba da zai ba za ga mu da manyan manyan kamboye kambodar na da gudun da gawa anan daga layu kun daga nan mun yawa biya da haka saboda tsoro amma wallahi ko in ci ba ba cikin in dai ka rike karantarwa manzon Allah annabi ya ba mu magani ya ce da safe a karanta kulhu wa uku farki uku nasu uku yace har ka wuri ba abin da zai faru da kai da yamma ma haka amma idan ya zama ba ka da tauhidi ba ka da imani ka shiga uku ko hujiya ka gani ko koma gida kuma a kowane ya zo da gida an yi fara haɗuwa da kuturu sai ce ka tafiyan nan ba yau ba ba za da ba kuturu yana ina ba ruwan ko yana hanawa kan ce ga shi nan iri iri iri iri ma ya tambaya na ba da ya zama ba za ce zai ko yanzu kwanakin baya garin wannan ba wani fitina ya taso ba fitina ana so a kama tsakan ba za'i a gari an ce wai wannan maye ne wancan maye ne a'a sannan wa'in ne su ɗanun malam za ku zo gidan ku samu ku fitina wanda ku da bala'i an sani akwai suna nan amma kar ka yi da su kar kuma ka yi imani da su in ka yi imani da Allah ya barka da in dai ka fara kana jin tsoron ku ka shiga uku amma ka rike Allah ne za maka kaga wannan abu ya same ka dama Allah ya riga ya kaddara ya riga ya tsara zai faru da kai kuma nan akwai su a maza akwai su a mata amma kar ka yadda zuciyar kai kama su zuciyar ka zuciyar kai kama su ka shiga uku dukkan ba annabi ya ce ne kullu la illahu da wa umma ko da ciwo ha ko magani ba idan ma abin ya faru ne a ce magani duka ne magani Allah zai warkar da kai amma in kana ganin za su maka wani abu to ka rabu da Allah Allah ya ji ni wani lokaci ma tare da shi ne da bayan sallar shi ya ga mutum a cikin rai na fulan da yake yi sai ga wani ya zo wurin sa ya zo wurin shi sai fitar da wani ɗan zobe haka ya karɓi kallahu daga zariya nake na zo garin nan saboda kai ne wannan zo ya gani na saye shi ya fi dubu ashirin a wancan lokaci na saya ne saboda kai kun ga kuna cikin harkar mutane hakan kuma ba kyau wannan zo ne ka sa shi a hannunka amma kowane kowane shekara za a sa miki kitsan bakin bunsuru ko jirgin sama ne ya haɗa jirgin a cikin za ka fita ko mota ne wa zaka fita to na gode Allah ya tsara zauna Allah kana zauna sai daga cikin daki sai dauko yana ɗari biyu to ga wannan na baka ne kai kudin mota lokacin ɗari ɗaya wanda sai ga zariya sai ga ɗari biyu nan kai kudin mota amma zoban kan nan ka tafi da abinka don ni ba abin da zai mu ba zai yi mutane sun fi dubu goma sun amince da ni suna tsayawa a bayana in yi kabbara su yi kabbara sai na yi rukuku su yi suna ganin na yarda da Allah ni ko bai yarda da Allah ba ba zai yi ba rayuwar mu yana hannun Allah duk abin da zai faru da mu Allah ya riga ya ce ya shirka ya tsara abin da kuma zai faru da mu ba Allah ya riga ya tsara da ya hakuri wallahi wallahi ka ji karaman bawan Allah abin an yi abin da kai sati ne wani kasari za mu je Kano duba wani gwagwada kina asibiti Kano suka yi hatsari sai haruna ko malam baba da shi shehin da baba na malam mai rahura ko da kuma wata yau na ku shi ma ya koma ga Allah ana ce mishi malam Musa can mission world ko da baba na baba da baba da kira da wani wani shi ma rahuru a cikin garin mafarki inda sai yi yake akwai rawanin shi ya fada a wurin rawanin ya hurhunce karfe ya hurhunce rawanin amma shi an cire an ajiye sa waje Fir'aun da kadala na karbi rohon nan Allah zai bani da rohon. Amma da nake na yi imani sai Allah ya kawo aya ya nuna cewa kaga abu ya same ka daga Allah ne. Suke same ka daga wa? Daga Allah ne. Da haka shirka da take ganin nan mutane da yawa muna shirka. Ga shi ne muna sallah muna yi komai amma inda za mu je lahira wallahi za mu je a cikin shirka ne. Ko matan ka ne kake ganin karbo ne ta kai ita ne ita ita ne arzikin ka daga aure ta gashi na sayi gida na sayi mota na je haji na yi wane ne in ka wani mata ne ka shiga mu ka zama nan ka ko ka ce ai wannan karfa ce kuma na abu daga nan shi ke dan komai na ba inna lillahi kuma ga shi da mu suna nan masu kulumbotai bokaye da sauran malantaka za a zo da jeru malam da sabbin da sarfi da rawani suna an rufunan malantaka amma bokaye ne bokaye ne ba su da aiki sai rama tsakanin bayan Allah kisa mu zalla ce duk mutum da ya wurin boka na san ƙarya zai wani bari in je in ci na san ƙarya zai ci sai ka kwana arba'in kana sallah Allah baya karfa in kuma ka ji da niyyar cewa abin da ya faɗa gaskiya ne to ka kafirce wa alƙur'ani ka kafir cewa asaura ka kafir cewa injira ka kafir cewa zabura in ji manzon Allah domin idan ka je wurin malamin duba wallahi malam duk dabarar ka sai ya burma ka wala dama ya riga ya sa a yi bincike a kanka wani lokaci ma suna da ejen ba suna da ejen suna yawo a cikin wala dan yadda kan yi kana yi ran wani dan damuwa ba zai cika amma da za ka je wurin wani kuwa za ka warke yayin yake ai ana a wuri kaza to sai ka wata eh yanzu ka je yanzu ba za ka sami ku kamar lokaci kaza da baya ya maka kafin lokacin zai zaga sai wanda miki zuwa wanda miki kana zuwa mara da ba ka kaza sai ku ku sai sai ya share sai ya sai ga ya bari yana mun wai sai kalle ke sai gaban ka yana faduwa kuma waya gaban sai faduwa alan kuma ya yawa a cikin mutane ba kuna nan kuma masu haɗa bala'i da masifa a cikin al'umma ka je ya zo ba zai ce misali gaban misali kuma ka ahmadu sai haka sai ce a a a ma ma ma sunanka a wajen ko? Na wani ya bai kuma ya riga ya sani. Ya riga ya sani. Ko suke haddasa magana a cikin al'umma suna nan kuma sun mutane sun kusa irin wayannan. Da kawo ya kuka kasa ya yi zane-zane wani kuma ya kasa ne sai sai jefa ta dauka. Sun kana kuma sai sai shirga kuma ya shirga kuma sai ya biye ka. Ya kattara ma karya. Yanzu fari ba ga wannan ba. Sun da jifin sai kaga mala da mu ka kiyaye mala da mu an kuwa da wani na ranar gaba kuma in yi sa a ce ga ranar ma da malam malam ina ina kallon da kamar ina ina ranar sai kaga malam ya faɗa mun gaskiya ba yanzu da wacce sun suka cikin al'umma za su a cikin mutane ana gani kamar malamai ne amma bokaye ne da kullum bautar a sa ka kawo abu a cikin maka rubutu da jinin da tabara ko da jinin ayyuka wannan suna yi mana akwai wanda zai baka laya da sunan Allah sai a jefa ta kishar da ka kafurta shi ma ya kafurta kuma zai dabara ne ka ba abin hannunka kuma su mutane sun kusa irin in zai zo ka ce to ba kowai za za yi karatun alkur'ani za ku ji qur'ani za a sace ko da za'idu ko za a yi wani abu ne na na roƙon Allah za a faɗa wa Allah malamin da Allah ya ce bai ga komai ba ya fi sai ya gani a yi wasu abu na kulumbotai ka je ka nemo jan zakara ya fi kaɗan nan ce kararre ne jan ido a kawo zai ce yawwa lafiyan ne a lokacin wani ya zo ransa da ɗan damuwa ce da ba komai za a faɗa wa Allah har da kuka kai dawo ta kawo maka lawo addu'ar wani iri za a yi ya san ne to shi ma za a yi ce to amma da ka sanya sun ba sai an zo da jini ba an ce ya zama zuwa jini ba an yi a kanka zai dawo kanka kai da wannan tsanan da aka shirka kar ka ɗauka wani gogon gunki shi ne shirka suna nan a cikin mominai in kai imani da wani abu ba Allah ba to kayi shirka Allah ya kare mu Allah ya mana kariya
فقال رسول الله صلى الله sai عليه وسلم magana sai ce masa a shirkata billahi kayi shirka kayi tarayya da Allah ne ya kai wannan saurayi ala na sai ce bai bai bai shirka ba ala sai sai ka ce masa a katanta nafsan bi gairi haƙƙin ka kace rai ne babu dalili ba haƙƙi ala na sai saurayin nan yake da manzon Allah ban kace ba
ala sai ran sai ka cewa da shi fa inna gadbana alayya
na fa inna gadbana alayya
ka ran da shi za ka yi ku duba wata mara wannan na kuma an za ka kamar nan abu kuma ba to
فقال رسول الله صلى الله عليه sai وسلم manzon Allah ya ce يا عمر أدخله علي ya da ku قال na'am فدخل وهو يبكي na'am فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am ما يبكيك يا شاب na'am فقال يا رسول الله na'am أبكتني ذنبا جنوبا كثيرا na'am
وقد وكفر من جبار
نعم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أشركت بالله شيئا يا شابا نعم قال لا نعم قال نعم قتلت نفسا بغير حق نعم.
قال لا نعم فإن الله يغفر الذنوب sai manzon Allah ya ce masa kun da yake baka yi shirka ba baka yi kisan kai ba to Allah yana gafara zunubai gaba ɗaya kowace iri kai ولو كان مثل السماوات السبع ko da zunubi ya kai girman sammai guda bakwai والأرضين سبعا ya kuma kai girman kasai guda bakwai in da zunubi ne Allah yana gafartawa in ji manzon Allah والجبار الرواسي ko da misalin manya-manyan duwatsun duniya ne Allah yana gafartawa in ji manzon Allah.
قال يا رسول الله Sai wannan saurayi ya ce ya manzon Allah ذنبي آدم من السماوات السبع والأرضين ya السبع ce wallahi zunubi na ya fi girman sama guda bakwai ya fi girman ƙasa guda bakwai in ji wannan saurayi a gaban manzon Allah.
والجبال الرواسي Kuma ya fi girman manya-manyan duwatsun duniya.
فقال له رسول الله صلى الله عليه Sai manzon Allah ya وسلم ce wa wannan saurayi
آه، ذنبك أعظم أم
Abul Kursi.
أم الكرسي zunubinka shi ne ya fi girma ko kuma kurfiyin Allah in ji manzon Allah. Kika tambaya saurayi.
قال ذنبي أعظم Da saurayin ya ce da manzon Allah, zunubi na ya fi al'arfi girma, da yau ya fi kurfiyin girma.
قال ذنبك أعظم أم الأرش Sai za ka ce masa, zunubinka ne ya fi girma ko al'arfi in ji manzon Allah.
قال Sai ذنبي أعظم sai saurayin ya ce da manzon Allah zunubi na ya fi al'arfi girma la ilaha illallah
قال
sai yana saka cewa
ذنبك أعظم أم الإلهك
shin zunubin ka ne fi girma ko kuma ubangijin ka wanda ya halitta ka يعني أبو الله ma'ana rangwamen ubangiji
قال بل الله أعظم sai sai wannan saurayi ya ce da manzon Allah girman Allah da rangwamen Allah ya fi zunubi na girma kaga an zo kulewa ke nan ko in ya ce Allah ya zo an zo ba abu na kulewa
قال فإنه لا يغفر الذنوب العظيمة إلا الله العظيم.
sai manzon Allah ya ce dama ba mai gafarar zunubai ne girma sai Allah mai girman iko
يعني عظيم التجاوز.
ma'ana mai girman yafiya Allah mai yafiya ne to abin da kawai Allah in dai ka ce astaghfirullah Allah ya yafi Allah ya yafi mana Allah mu ce ka albarkar manzon Allah Allah ya yafi mana
قال أفغرني ألزم بك to da aka zo wannan wuri sai manzon Allah ya ce wa saurayi kai saurayi ka bar labarin zunubin da ka aikata قال kai ce da manzon Allah
أفغرني أزهري منك يا yace رسول الله.
yace ya manzon Allah wallahi ina kunyan ka ya manzon Allah قال Jama'a, muna jin gudu ba?
أفغرني بك.
ku ba an kare a wannan kasa mara kyau mu je da za a yi
قال أخبرني عن ذنبي sai manzon Allah ya ce wa saurayin ka je bar labarin zunubin da ka aikata bar labari قال يا رسول الله sai saurayin yace ya manzon Allah إني كنت رجلا عباسا yace ni in ji su kenan ba ba ni ba ina ba annabi labari ne yace shi ya kasance aikinsa أنقذ القبور yawa yana zuwa makamarta ne idan an binne mamaci da can sai ya koma sai ke tona kamarin sai ciro mamacin sai cire kamarin ake tsara wala ake su kenan ana akwai masu yin mutane ba suna nan ko ba sa zuwa makamarta sai dare ya yi wasu ma an san su ana ba su kuɗi su samu wani ba da dinga ba Allah kai mana kariya Allah kai mana kariya to shi da anan akwai samari guda uku aikin su kenan in an yi mutuwa a gari da yamma su je su tone gawar su da kamarin sai su wanke kuma su kai kasuwa su sayar ko aikin su kenan kaji wani ba za a yi wala duk wani wani duniyan nan ba su gani sai wannan aiki ba ana nan ana nan ana nan rannan sai ɗaya a cikin su kuma sai ya mutu aka je aka gani sai ya ce wa ‘yan uwan kun dai san da gani sai ku muke wannan ai kun ga wannan babana ne kaji ka zama ku da ku ya mutu kwata daga kar wani ya je ya tura gabar babana suka ce haba babanka ai baban mu ne mun yi wannan kuma ai mun ji kunya malam dare ya yi da suka zaga suka ce a muke ma wasu babanka ya so ne suka je suka tura da kamarin uban to shi kuma an kare shi bai kwanta ba dare ne za ku wanke to komai an ka san barawo shi ya san barawo ba an dare ya yi daga yawa ne sai je makamarta ya je duba sai ka sun cire kamarin uban sai ya ƙara tsoron alƙali a cikin ƙarfin hali a cikin ƙarfin hali ya mara da ya ƙara tsoron alƙali cewa sun ce sun tura kamarin ba wani sun ce sun ce wani alƙali za a kawo ba ka zo da su suka ce ko wasu yi ba sai ya ce ranka ne ne ka tambaye su ku rantse da girman Allah abin da muka ga an yi wa alƙali wani ɗin nan in ba ku suka yi ba Allah ya yi wasu alƙali su da zai jima rafi sai ta kusa tafi sai gobe a dawo da su da dare ya yi sai alƙali ta kira musu wannan saurayi ya zai ce na ji ka ce ku faɗi abin da wurin tsuwa da musu gani ana ma alƙali wani ya ake yi da ranka ne ni da su duka aikin mu ne ya ce wani lokaci idan mun je kabarin sai mu samu ba mutumin zai rika wani kai mutum an tafi da shi wani lokaci ba mu samu mutumin gashi a kwanci amma ba ni kabarin rara wani lokaci sai mu samu mutumin kuma shi kabarin ya zama wuta shi ma ya zama wuta to alƙalin da muke magana haka ba ka same shi ya zama wuta shi kabarin ma ya zama wuta sai alƙali ya ce ba shakka ya karanta hadisin manzon Allah annabi ya ce duk mutumin da yake aikin luwaɗi masu kwana da maza akwai ruwa masu kusurwa ba ruwan da mata sai maza da kuma mata masu madugo zan fi yanke rago da turanci ita kuma ba ruwan da namiji sai mace ƴar uwanta suna nan wallahi mala har ma sun ba da alama su yana gane za ka ga ta saka zobe a nan babban yatsanta ko ta saka wani farka haka a wato alamar tana yin madugo ko kuma maza kuma suna nan yasa ga ga ga dan uwanka namiji ya ya wato yana sa maka kuma ko abin ma ne ai suka ne fada wato ma suna nan malam aka kawo kuɗi ne yawa su ba yara suna kwanciya da yara saboda neman doya to duk mutumin da yake yana ruwaɗi ana binne shi Allah ya sa a cire shi a likafanin a kai cikin waɗancan mutane na annabi do za a je a saka shi a cikin ya shiga azaba kenan kafin kiyama ita kuma mutumin da aka binne shi aka samu mutumin gashi a kwance amma ba likafani shi kuma baya rufe karancinsa yana zuwa yana wanka tsirara kowa yana kallon shi lalan lahu la zurahu wal manzura da kai bakin kwata kai kallo mala ga magidanci ne ƴaƴa mai jikoki wani ba zai yi wanka a gida ba sai ya je bakin kwata ya tuɓe tsirara naked ga mata suna kallon shi ga yara ko duk wanda ya gama karanci in ba iyalinka ba ne ya gama da kai duk wanda ya ga karancinka ya gama da kai Allah ya tsine ma wanda ya rika laifin wani da wanda ya bari aka gari. Suka ne ba cikin kwasa ba na ga abu ne sai ga haka ba yake ba. A da wani ya muna ka dogo a wannan ga dare ne wannan wannan ba shi wannan. A riga mata suka zai zai tuke da aukan kan dutse tuke abinci tsarara a tashi yana kowa jikin shi. ko kuma matan sai ga haskewa suke yi haskewa Allah kai wani gawara to duk mutumin da bai da tsaraikin sa in kiyama wallahi yana mutuwa ana kai kabari Allah zai sa a cikin kabarin haka zai fike a jirin kiyama alƙali kuma wanda yake alƙalanci baya yin adalci shi ko za a mai da shi wuta da kabarin ma ya zama wuta to a dalilin wannan alƙalin ne kuma ya ba alƙalanci ya bari to yanzu alƙalan wani yanzu George, George, hada hada cin George ko? George, alƙalan mu na yanzu malam. Allah ya kare. To shi wannan saurayin da yake dogana a gaban manzon Allah. Ita aikin su kenan shekara nawa?
أنبت القبور منذ سبع سنين Ita shekara bakwai aikin su kenan. Kullum aka yi mutuwa a Madina idan an je an binne. Zai je makabarta ya je shirin kabarin. baya hoda yanzu ba suna nan eh suna nan wata kaso wani neman duniya na yanzu ma ya mada domin na yanzu har ana ba su kuce ciro jinjiri ko in mutu da ciki ne su kusa ciki su ciro jinjirin ko kuma a ce su kawo rahoton namiji ko su kawo masu san ƴa mace ko su kawo kunne ko su kawo hanci ko su kawo wani ɓangaren jikin mamaci sauran kaɗan da mala a kowane ake ba su kuɗin samun wani abu a cikin mamaci ko a ce su kawo ikiyar mu da aka gwada gawa za a yi sharri wasu yan koli kafanin da aka ma gawa za a yi sharri a kowace mata ta je aikin naji ina gaban su sauran koli lokacin mana tashi a kaduna alam mutane mun dawo ana nufi ta je aikin naji ta je amma ba karin ɗakin kaba dan ne har ne sauran yan uwan da mata da bari amma ita ba ta ganin Ka'aba Allah ya hana ta dai mata ce ina ji ta ga ga Ka'aba ga hannun ta ma a ba amma ba ta ji haka har ta dawo shi ne fa hankalin ta ya tashi ta ji wani malami ta fita ne ba su ce eh akwai abu ta bai tana da kibiya ne ita tana da aya guda uku sun biyu ne a wurin mijin to hankalin mijin ya fi tafiya wurin ita abokiyar zama sai da wani boka sai kawo laya ya ba ta ita layan nan ki bari in an yi rasuwa rasuwan ma na mace ki tura layan a cikin baki ki rufe bakin gawan har sai baki ya ya tsandare a kai gawan da layin a baki in kai gawan da layin a baki to wannan mata ita da mijin har abada kace ta boye wannan laya sai aka yi rasuwa a gidan ta zo layin na jikinta ta ce a bari ta za ta ma gawan wanka a gama wanka da bagaruwa ne aka ce a bari ko gobe za ta jana'iza take ta ta wani da gawan ko da ce a ta ta kira ji ku bani da ita to a wannan lokacin da wata ma ta sa layin a bakin gawan aka je kuma aka bin daga ta ce ta sa layin sai layin ya fito ta ƙara mai ruwa layin ta Allah yana wata ishara ne amma ba ta gani sai da aka yi ko uku na uku sai Allah ya bar layin aka je aka bin gawan to sai dai aikin haji Allah bai ba ta dawo nan tsakin kaba kaga wannan ta shiga bala'i to karshe dai ita ma ta shiga basira amma wannan kishiyar kan har yau ba a ganta ba tana raye da ‘ya'yanta tana raye mijin ma bai ƙara suna ta ba farraku ne aka yi tsakani to akwai masu nan nan wa'annan masarranta masu kulumbotai suna nan mala a cikin al'umma ba su da aiki sai kunna fitina a cikin al'umma a raba ɗa da uba a raba mata da miji a raba ɗan uwa da ɗan uwa a raba aboki da aboki a raba gashi nan dai a raba a raba ɗin yana da yawa ka raba ai tana zuwa aikin su kenan kuma ko ilimi ba ko ilimin su kenan kawai a ɗan wancan ya zama kaza ko aikin su kenan amma ana wasu kirari ba wani nisa ko ta ba nisa a wurin kai za a haɗu to suna nan jama'a cikin masu tsoron gabari suna nan suna kai gawa da yamma su koma shirin da kabarin to shi wannan saurayi aikin su kenan hatta mata jariyar ta ce to ana nan ina wannan aiki yana faɗa wa manzon Allah ita har wata yarinya budurwa ta rasu a Madina min banatil ansari daga cikin ƴaƴan mutanen Madina.
bana ba ta kabarha
Sai bayan an binne ta, ita kai ne na kama da sallah, kuma ina cikin masu yin sallah. To bayan an binne ta sai na koma na je tone kabarin.
fa akarjata Sai na fitar da ita daga cikin kabarin yana faɗa wa manzon Allah ba. Daga cikin kabarin ta na fitar da ita na cikin kabarin. Allah bai ko gama zaitu gaira bai da wani ne.
gaira ba'idi Sai da juya. Sai da tafi. Ban yi nisa ba.
idan galaba shaytanu Sai ce zan ala naf ala nafsi yiwuwarin jaye a kan zuciya na yau yaba hudu ba. Fara da aka wa jama'a, la ilaha illallah. Sai sai ya dawo, sai ya zo ya zama da yarinya, ya kwanta da ya zama na wadar ba hali goma? Ya? An gani.
gama zaitu Allah mara. Shi za a nan shi ke cewa, shi mahasuri wawa ya fi tsoron gawa a kan rai. Ko alhali inda ka san Allah wanda ka yi da gawa a kan ka yi da rai. Domin misali, maciji ne irin kamfe gaɗin nan, irin ƙasan macijin nan, wanda ya riga, sai ya saba, ya fita a cikin sabar, sai ya koma can gefe ya je ya yi ganmu, ya yi ganmu kamar ganmu bakwai ya fasa kai. da ka sai ka je ka ɗauko ɗaya a cikin guda biyun nan ka ɗauko guda ɗaya wani za ka ɗauko a macijin ba da yasa ana tare daga ita wannan saban ya riga bai ciro to saban nan shine misalin gawa kenan wancan macijin kuma shine misalin da ya rage shi za ka ce arabi wanda ya san Allah ba zai iya sana ba domin in ka san Allah ka iya zina da wane ne da wa za ka yi inda ka san Allah da wa za ka yi amma ga harfin mu na yanzu Allah Allah Allah kuma kariya yi ba ku san Allah ba in yanzu Allah zai dan juya wasu daga sun sun sun fita daga halara wala wanda ya san Allah yana dambe wanda ya san Allah yana gaba kaga arifi yana gaba da wani wani ma yana ina ina kan shi shehu ne ko sai ga yana gaba da mutane wani wani wani la ilaha illallah Allah ya kare mana imani Allah ya kare mana imani haka jama'a mu ji tsoron Allah kaga an ce ka dauko wanda mutum ka ce ba za ka dauka ba sai yasa ana tare amma ita sahaba ba a tare
kama ga yadda gaira ba ne ita da ba da nisa ba sai ce dan yazo ya man hutu ba a cikin zuciya na ta sai da dawo na Ibi amincin jariya.
ita bayan ya kwanta da ita yarinyan ya gama ya juya zai tafi sai yarinyar sai Allah ya dawo da rayuwarta Wakalar.
ta ce da shi Wai haka ya saba.
kai kanka ya kai wannan saurayi Ma an ta yi dinsu. Yinda ya niya mutini.
shin ba ka jin kunyan mai biyan bashi ranar biyan bashi? Wa kenan? Allah, ce musu ba ka jin kunyan Allah?
Ya ma'u kursiyihi ni kamani.
Wanda zai zo ya ajiye kujerar shi nan wani kiran tashin kiyama saboda ya yi hukunci a ranar? Haka ya kunyan da wannan rana?
Waya kudu lilma da lumini da zalimi.
Wanda a ranar zai karfi haƙƙin wanda aka zalunta daga wurin wanda ya zalunci ba ka tsoron Allah a wannan rana? Tana faɗa ma wannan saurayi.
Rabatani uryanan fi Na farko.
al'arin mauta.
ka zo ka banni tsirara a cikin rundunar matattu kowa da alkafari ne ka tana alkafari na tana gaya min Wa qadani jamban baina Zuruwa.
yadayi Allahi azza wa jalla.
a kowa kawai ni zurwa ko sannan kuma ka banni ka zuba min janaba a jiki in kiyama ta yi za a zo a tsaye da ni a gaban Allah da janaba a jiki na har an ce a duk musulmi duk musulmi ya wuce a masa wanka saboda ko da akwai janaba a raba shi da shi duk musulmi in ya mutu wakan da ake yin nan ai sai ga wa abun da wakan da raba ne ko amma sai dai wakan gawa shi ba riya ba riya kawai a masa wanka ne da ake wankan janaba saboda ya shiga kabari lafiya karo ta ce to gashi ka zo ka zuba min janaba za za a tsaye da ni a gaban Allah akwai janaba a cikin jiki a ran kafin kiyama la ilaha illallah فوجب رسول الله صلى الله عليه to وسلم وهو يدخل في على في wani tsari ne ga wajibo to manzo Allah yana jin wannan magana sai annabi ya zabura sai tashi ina ina son ku da kiran wannan sauran ina ce kusa daga nan ba su وهو kusa يقول ina cewa kusa يا فاتح ya kai fasiki ما أهودك إلى النار ba abin da ya kai ka bukatuwa a kai ka wuta a tumana ba ka da wani bukata illa a tura ka a wuta رجع إبليس fita ukhruj anni fita daga wuri na fita to jama'a manzon Allah ya kori mutum ina zai je inna ma ina ina wani zuwa in annabi ya kori mutum wa zai karbe shi su da kuke gani wacin da aka ina wasu fita koro su ya ce wai in annabi ne ne da shi haka ba wanda ya raka kwanaki ina fita ko dai wani wani fasiki ya magana banza akan manzon Allah ko Ah, wa zai ba ni ko wa zai baka bayan annabi ko wa zai baka bayan annabi to wannan magana ya kamata ma yanzu na rusu rusu dan jama'a annabi baya bada aljanna eh kuma in kiyama ta yake son ma wa zai bada shi ne amma rashin ilimi ko kuma wani da wai ba ruwa ba neman taimakon ko ba neman taimakon eh, iyali ba neman taimakon iyali in ji su ba saboda kiyayen bayan Allah ka je ka faɗa cikin masifa ban neman ceton Abdul Qadir ban neman ceton Shehu Usman Hori ko kai ko kai har annabin ma ban neman taimakon kai har annabin ma Don muni ne ya wannan magana sai zan ya baki. kullum mutane sai sai ba wani nuna manzon Allah ba kowa ba kullum karatu sai a wani maka annabin nan ba kowa ba yanzu misali ba lokacin da aka ce mu iya yana nan suna wuta wallahi a ko ta yarinya a Kaduna Kirista ne ma na ta musulunta ta koma ta koma ruwa wuta ta ce ita tunda annabin ma ba zai iya kwasan kiyayensa ba ina kuma ita kaga me ya kawo sanar da wannan kalma shi za muke faɗi muke cewa malaman yanzu za ku haɗu da Allah abin da ya kamata ku nuna wa al'umma ba shi kuke nuna musu ba ta wasu ya zama ne ba ce annabi ne to ga shi yanzu an ce an ce dama da ake zuwa yanzu ga al'umma malam ba su iya alwala ba al'umma ba su iya wankan janaba ba ba su san kaure ba su akwai wani bawan Allah wai wai da kaza malam wai kabrin nan kabrin nan wani irin sallah ne kabri wai ya san dai akwai nafilan da ake da dare akwai nafilan da ake bayan sallah Allah ko wani nafilan ne kabri shi ya san kaure ba kuma wallahi ya fi shekara wasu ya tambaya na to irin wa'annan al'umma wa'anda ba su san addini ba an bar abin da yake hukumar ci ko da aini an bari an koma kan wani abu daban har yanzu ga shi an hau kan gobe kwata-kwata to annabi ma an ce ko ina kuma wani ta yanzu an ga cikin wani barayin ko an ga cikin wani kai da je ka kai da je ka ga mai gaba ɗaya ma ga shi abin da ake faɗi Allah kare mana imani to kun ji manzon Allah ya ce ta daga wuri na ya kai ba su وقرب جلسة سابا تائبا إلى الله Allahu akbar to a rike saurayin ya yi yin kuka saurayin nan ya fita mana yana kuka amma a zuciyarsa yana mai tuba zuwa ga Allah ya fita daga Madina ya shiga cikin duwatsun Madina kwana arba'in yana kuka
فلما كبر
rafa'a rafahu ila sama ثم رفع راسه ila sama eh shi kenan sai ya daga kansa zuwa sama shi wannan saurayi
muka duba kafin rafa'a ra'asin naka akwai su bakake nan har rufa wannan
فقال يا إلهي يا إلهي محمد فقال يا يا إلهي محمد فقال يا إلهي يا إلهي محمد aka yanzu mana da wannan nawa ba akwai da ya tafi to to sai ce ya ubangijin annabi muhammadu wa adama
ya ubangijin annabi adamu wa hawa ya ubangijin hawwa in kun ka gabar ta ni in ka gafarta mini ya Allah alam muhammadan sallallahu ina alaihi so ka sanar da annabinka annabi wa muhammadu ashabu da kuma sahabbansa kuma da ma kauna ke na ba inda wani ne sai fushi da manzon Allah ne ko ba ku yanzu misali akwai mutanen da idan malami yana wa'azi iya faɗi da yau sai ku ga fushi da malami ko akwai da su to shi ne wa'azi al-lafzu lafzul bayi wa sarfu sarful qai in kana jin lafazin da ke fita a bakin da wa'azi ba lafazin shi bane nawa ne na Allah ne amma muryar na mai wa'azi ne. Da ka in ka duka wa'azi ya faɗi wani abun da ba daidai ba akan har ka ji haushi shi ba shi ya faɗa ba. Yanzu misali kai ne ba kai makarantar boko ba. Sai ɗan uwanka wani sai wani babban babba ne akan ko mahaifi ko wani mai gidanka sai ya aiko da wasiƙa a kawo maka. Da aka kawo da hausan boko kuma kai ba kai boko ba. To kana da yaranka ya yi boko ko ƙaninka ko almajiranka sai kai za a zo karanta mu sai zai buɗe wasiƙa sai fara daga ɗau- daga wanka wani ko daga malamin ka wani bayan gaisuwa da fatan kuna lafiya kana jin daɗi ko kan sai fara a ce ban san kai mutumin banza ba a ce ban san kai ɗan iska ba a ce ban san kai kaza kaza ba ne sai ranka ya baci sallah za ka yi faɗa da yaron mai karantawa za ka yi faɗa ka yi fushi ko da wanda ya aiko yaron ya rawar kama mutane ba sa yi wa malamai uzuri su wanda malamin zakin mu yake yi shi malamin ya rawar shi karantarwa ne wa ma'alar wa ma'alar rasul illa al-mar'a wal muti kuma yadda ko ko su sahabbai yadda suke son manzon Allah wallahi duk abin da ya faru da su ba sa fushi da annabi maka ta tare da su da wani ko da annabi ya tura a sai ji Ali da Salman su sauko shi a cikin daji annabi ya bar kore shi ba ya kore shi amma suna zuwa suna kama shi suna kaga shi ya ga sai da Ali ga Salmanu sai ce musu yaya annabi Muhammad Ƙoran da annabi ya miki bai dame shi ba shi damuwarsa yana son manzon Allah ne akwai wata mata an fito yakin badar a yakin badar an kashe ubanta an kashe dan uwanta an kashe ɗanta tana tsaye a bakin kofar shiga wata tace ina annabi Muhammad haka ce an kashe abu tace ina annabi Muhammad haka ce an kashe kanin tace ina annabi Muhammad haka ce an kashe tace kullu musibin ba'da da huwa jalal haka ce annabi yana nan lafiya yake tun wani musibin da bai taɓa manzon Allah ba ke sauki haka sahabbai suke son manzon Allah wallahi tallahi ya zo ku da irin abin da muke faɗa akan manzon Allah ko muke yi akan manzon Allah da su ce wadanne ka isa ka tsara manzon Allah Allah ya kare mana imani to kun ji wannan saurayi yace ya Allah ka sanar da Annabi Muhammadu in ka gabar ka sunna ka ka fito rana wa ashabuhu da kuma sahabbansa wa illa in ko Allah ba ya zama kowa ba subhana ba Allah ina roƙonka ka saukar da wuta daga sama fa arakatani ya zo ya kone ni in zauna kone da wutar duniya wa najini min azab ni al-akhirah ne bukata na a tsirar da ni daga azabar lahira azabar lahira ba ce wa azabar wuta ba amma akwai mutane da yawa da suka wai wai da ji kunyan lahira da ji kunyan duniya ko la ya ya ji kunyan lahira haba mala wannan wutar duniya fa hayakin na jahannama ne ba wannan wutar hayakin jahannama ne ko annabi ya ce in an tafi lahira ba bayan an gama hisabi na wuta an kai su wuta Allah ya kiyaye ku na aljanna an kai mu aljanna Allah ya sa haka to ita wutar da muke suke nan nuna tare da mu kaga nan gudu ba ta ko a waje ta gidansu kaga nan gari mu da Allah ko a hama ta kusari sai ya zai mu ku da Allah wala kaga dan gida na gudun gidansu kai wani irin mahaukaci ne dan gida ina gudun gidansu sai ka kai ba komai عذاب لا يغش التي ثم لا يموت فيها فلا يحيى لا يحيى يوم عذاب الله يرى تو مذوقوا يرابو
hadithu da yawa تو na hanyoyin to alhamdulillah to jama'a kun ji wannan saurayi dalilin da yake yayi niyyar zai tuba saboda Allah Allah ya karɓi tubarsa kuma Allah ya sanar da manzon Allah cewa ya yafe mana Allah ka yafe mana Allah ya yafe mana gobe juma'a ko za mu ci gaba da karatun babi amma ranar asabar idan Allah ya kai mu za mu karanta falalan wata ramadana azumin wata don mu san me muke ciki don mu san me Allah ya tana da mana don kar ka ɗauka cewa kana jin kishi kana jin yunwa annabi ya ce a tsawo a ya ce a tsawo li wa ana ajizi Allah ya nuna mana rana za mu yi asabar mu yi lahaji in muna rayu in ba ma nan kuma Allah zai kawo masu yi ran litinin kuma za mu yi wasiyar manzon Allah amma a ranar za mu fara da wuri ƙarfe takwas da rashi saboda wasiyar yana da yawa kuma ba zai yi wuri yanke ba sai mun je karewa sa da haka ranar za mu zo da wuri wuri amma an Allah kai mu go- gobe za mu ci gaba da wannan babi inda muka samu ko za mu kwana mu sa darasi ko za a dawo da mu ko za a dawo ba ma nan ba mu sani ba in za a dawo da mu Allah ya sa mu dawo cikin motar lafiya in kuma za a dawo ba ma nan Allah ya sa mu cika da imani kun ga dai wannan shekara dai an muna wa'azi ko mai jan baki sai malam lallo ran da muka fara karatu ranar ya cika sati guda kabari ana kabari Allah ya cika mala Allah ya cika mala Allah ya cika mala sai wannan mutum gaba ta baki daya Allah ya cika Allah ya gafarta muku wanda muka saba ailala cikin sarki da daya wayannan bayan Allah da kullum suke kira sunan su shi ne malam Bello shi malam Sani Abu Sai da Alhaji Muhammadu Ba Hausa da kuma Muhammadu Sadau da malam Dawo mahaifin Maman Khalid da kuma Hajiya Hauwa da kuma Hajiya Uwa masu Alhaji Rabi'u da kuma sai da Hawa'u masu shehi da kuma Muhammadu Musa akwai kuma Fatima ta kan Malam Hassan akwai Fatima ya ta ma Suleiman nan gidan Farai Salli da dai sauran magabata da suka gabata baki ɗayan su da wanda za mu iya ambata da wanda ba za mu iya ambata ba baki ɗayan su Allah ya gafarta musu sai ɗana mu'allim Musa Imam akwai babana mai ɗaukar hoto duka Allah ya gafarta musu kowa a yin nata kabari Allah ya gafarta musu shi la ilaha illallah suke tarbi da ta salatu fati kafa uku Allah ya gafarta musu da kawai ta kwanciyar ko da suka aiko da hijabu wani ya kawo mun ya ce da Allah ina so a kira sunan wanda aka ce a wurin karar wanda shi wanda ya bayar ya san an kawo akwai limam malam rabi'u imamin wannan gari na farko makwati shi ne ya mutu nan idan su ba mai kaci to yawanci yaran wani ne zuwa sun ba mai kaci ba ko to gidan su wani fana ne eh gidan su brother b shi ma wasu yaran wasu yanki ba nan da ya ga makwati makwati gidan mu nan akwai muhammadu sani akwai kuma muhammadu rabi'u shi wankunan sani ne kenan ko akwai baba mai kantinin akwai umma da dai sauran jama'an gidan gaba daya wanda ka bayar an kawo kuma akwai jatuman mu matan babana malamin zabura sabiya yau ta cika shekara ashirin da hudu yau ta ba duniya irin wannan rana malamin sun sun ji ba lahira ba wata ka suna jiran wuri ba suna jiran wuri da suka wasu ya bada mamu da kan ai don kuce kan hamsin wayannan ko sittin ma ko suna nan suka suna nan suna jiran mu Allah ya ba mu ka kowa da nashi a kabari Allah ya gafarta mu Allah ya ta kwanciya za su ba shi gaba uku marasa lafiyar mu kuma malam malami Ahmadu ma Allah da tsari a Abubakar mai aikin asibiti shagari gangare kwajatuman mu a uwar gidan shi Haruna da dai sauran marasa lafiya akwai hajiya ta bawa sauransu baki dai Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya sa ta amfani mu ga addini gobe muna gayyatar juma'a wato zikirin juma'a gobe a masallacin juma'a bayan la'asar tafsirin da ake yi na masallacin juma'a gobe za a rufe gobe sai kuma yawan rai to da aka saba aka sauke alqur'ani kai tafsirin an gama komai zikirin juma'a dan uwa mu yi kokari mu halarta yi kokari yan uwa ma halarta gobe wata kila za a rufe da mu ko wata za a dawo mu sani ba Allah ba mu yi ba halarta kuma maganar inji da muka yi idan Allah ya kai mu muna ƙara tunatarwa maganar dubu ɗaya nan a yi kokarin jama'a ka daure ranar sadakan da an kai a ranar a cikin azumin nan Allah yana ninkawa saba'in ne ko to in ranar inji ne yana ninkawa saba'in ko saba'in akwai tsuntsun lada kuma wannan aikin masallaci da kuke ganin nan an ba mu ran ruwa zai mana to bi kokari yan uwa mu shiga cikin wannan aiki kuma garanti daga bakin manzon Allah duk wanda ya ce baka aikin masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna abin da yake nuna wa kai dan aljanna ne domin ba za ka gida a aljanna ba ka ba an bayan da ko to Allah Allah ya hore mana abin da za mu bayar Allah ya hore masu haɗa wannan wuri Allah ya saka musu da alkhairi alhaji salisu da sauran yan uwa Allah ya saka da alkhairi dan agajin mu na fitiyanu munazzama da jama'atu dan bangan mu da shara Allah ya saka musu da alkhairi kullum suna tare da mu har a har mu tashi to kuma mata Allah ya saka da alkhairi wanda ba mu da mazan aure Allah ba da wuraje da kirki wanda suke neman haihuwa Allah ba ku yaya da kirki wanda kuma Allah ya ba da yayan Allah ya sanya musu albarka wanda ba ta da miji Allah ya ba ta miji na kirki kuma mazan wanda ba su da matan Allah ya ba ku mata na kirki mai dai yana buƙatar ƙari Allah ya ba shi mai biyu yana buƙatar ƙari shi ma Allah ya ba shi mai uku yana buƙatar ƙari shi ma Allah ya ba shi dukkan buƙatocin mu baki ɗaya Allah ya biya mana sallah da yake zuwa Allah ya sa mu ganshi lafiya abin da zamu yi da su mu Allah ya yassare mana Allah ya yassare mana wannan karatuka da zamu yi ya rage mana kaɗan ina roƙon Allah a yarfama manzon Allah Allah ya ba mu dama Allah ya ba mu sarari Allah ya ba mu dama Allah ya ba mu sarari alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to na kula raka'a hudu sallama biyu bayan fatiha idza ja'a biyar qul huwallahu biyar kowace raka'a raka'a hudu sallama biyu bayan fatiha idan ja a biyar gurin wallahu biyar dan nan zama sallah ya haji go ya haji dari Allah da sai mu dari alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولم والخاتم لما سبق ناصر العبد والحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسأله